الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a daya ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wani littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am yawa kafin haka wani dan uwa yana da tambaya shine dangane da wannan itaciya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa maganin ciwon ido ce wanda lalle ya gabata a darasinmu na sunanin turmidi hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkam'atu min alman wa hiya shifa'un lil ayn aw kama qala manzan Allah ya ce ita kam'a manzan Allah ya ce asali tana daga alman manzan Allah ya ce kuma waraka ce wato ga ciwon ido kam'a a hausa ita ce ake kira da suna damuna damuna ake kiranta shine wani abu da yake fitowa kamar tuwo-tuwo haka yake fari kuma galibi an fi samun shi a gindin mataccen gawo balma su mazauna ƙauye ta hanyar gunduddigi yau da gobe sun gano cewa ita kama a galibi in kaga ta fito a gindin ita ice ɗanye to ba mamaki zuwa wani lokaci za ka gan shi ya bushe galibi an fi samunta a jikin mataccen gawo kuma tana zubar da wani ruwa yadda ka san kamar zuma haka za ta take zubar da shi to ita wannan kam'a wadda ake kiranta damuna ita ce ake tace wannan ruwa nata sai a ringa ɗiga shi a ido to da izinin allah akan samu lafiya shi ne maza allah ya ce asali tana daga alman alman shine kamar yadda malaman tafsiri suke fassarawa tacicciyar zuma wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi baiwa ga wato annabi Musa da mutanensa lokacin da suka shiga cikin ɗimuwa kamar yadda ubangiji ta'ala ya kissanta mana wa zallalina alaikum lagamama wa anzalna alaikum almanna wassalwa to shine manzo Allah yace alkam'atu min alman ita kam'a damuna manzo Allah ya ce tana daga alman tacicciyar zuma da Allah ya saukar ma wato mutanen annabi Musa sai ya ce wahiya shifa'un lil ai waraka ci ga ciwon ido to haka Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda marwayicin hadisi yake fada yake cewa akwai wata kuyangata tana ciwon ido na nannagi ita wannan kam'a na tace ruwan na zuba a wata kwalba nake diga mata ya ce bayan wani ɗan lokaci Allah ya ba ta lafiya haka malamin da ya yi sharhin sunanin turmidi yake faɗa yake cewa akwai wani malamin mun san da cewa ya makauce kwata-kwata baya gani lokacin da ya ci karo da wannan hadisi me za a yi sai ya je ya sa aka tatu mushi ita wannan ruwan kam'a ya ringa digawa a idansa da izinin Allah sai ya koma yana gani to lalle malamai suka ce kuma wannan ya ta'allaka ne da iya yaqinin kada gasgatawarka mutumin da ya yi imani ya yarda ya amince to da izinin Allah wannan magani zai yi tasiri gare shi ita ce dai alkama dai wadda ka sani dai kamar burodi haka take fitowa ta kowane ice duk a inda ta fito kamar misali shi galibi wai kamar a yanayin nan an fi samun ta ne a jikin a gindin gawo mataccen gawo amma ba ya keɓanta ba da nan ko ina ana iya samun ta kenan sunan da ta fi shahara da shi dai damuna dai aka fi sanin ta na ya kuce
ne ta ga kamar wanda yake hana matar shi zuwa wajen abun ganin na kwana uku tsara ta kwana uku da ya kai aiwa ce sai kasance duka abokan zamantakewa abokan unguwan mata suke yake hulɗa da matar
kamar kaka yake hulɗa da su kamar ya hana matar shi zuwa wajen harkar kwana uku kenan to sai kasance a cikin unguwa duka kowa duka mata suna yake hulɗa da matar to shine ita kuma abun ya zama damuwa take dan
shi abu in Allah bai haramta shi ba to bai dace ba mutum ya haramta shi amma ya ya haramta shi in kamar ya gano akwai wasu illoli wanda mutum yana iya guje musu to wannan anan kana iya hanawa duk wani abu wanda yake na al'ada na kabar iyalinka su je in dai ka tabbata akwai wata fitina da za ta iya biyowa baya to ba laifi bane ba ka hana amma in dai babu wata illa babu wata matsala to bai dace ba a ce mutum ya hana an gane ko bai dace ba a ce mutum ya hana kenan a nan mutum zai tsaya yi nazari ya ga wannan buɗe wannan ƙofa akwai wata fitina za- wadda za ta iya biyowa baya in akwai kana iya ɗaukan mataki ka hana in kuma babu wata fitina to a nan kuma bai dace ba mutum ya hana don shi asali game da duk wani abu na al'ada halak ne sai in dalili ya zo wanda yake haramtar da abu
kuma bai zama kamar an kirkiro sabon abu ba a cikin abu
ai al'ada ce ba addini ba ne kwana uku wai da mata suke yi irin wannan na kamar misali na in ayin aihuwa al'ada ce ba addini ba ne shi kuma duk asali game da duk wani abu na al'ada halak ne kuma ita al'ada duk jama'ar da kaje duk kabilar da kaje galibi akwai al'adunsu kowanne akwai al'adunsu don haka ita al'ada abu ce kofa buɗe asali a shar'ance duk wani abu na al'ada halak ne wanda ya yi ba laifi bai yi ba wanda bai yi ba kuma ba za a zarge shi ba amma in ya zamanto abin na al'ada ya zo da wani abu wanda ya saba ma shari'a to a nan ne zai iya canza wata huska ya koma haram shine kamar yadda ka'ida ce daga cikin alkawa'idul fiqhiyya malamai suke cewa al'aslu fil adat al ibaha asali game da al'adu shine halacci kamar yadda nasiru sa'adi Allah ya ji kansa a cikin manzuma sai yake cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asariful ibaha asali game da al'adun mu jama'a ta musulmi shine halacci yace har sai abin da zai juyar da wannan halacci ya zo kenan abin da ya zamanto ya saba ma shari'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fardil kumus mun tsaya ƙarshen wato babi na babi na biyar wanda bayani wato ya gabata a kansa wanda hadisi na ƙarshe a baban hadisin aliyu allah ya ƙara masa yadda wanda ɗan muhammad ibn al-hanafiya ya rawaito yake cewa lokacin da wato lokacin da wasu suke faɗa masa lokacin da wasu mutane suke faɗa masa suke ce masa lokacin da ana zaune a gunshi shi muhammad ibn al-hanafiya wani daga cikin jama'a sai ya yi wata magana wadda ba ta dace ba game da khalifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Usman ibn Affan domin maganar da yi da ita akwai cin huska da aibantawa da musgunawa ga shi Usman shi Muhammad ibn al-Hanafiya dan Aliyu dan Abi Talib sai ya kwaɗe shi ya ce ja bakinka ka kame sai muka ce da shi shin ba haka ba ne ba kamar yadda ake faɗa cewa mahaifinka aliyu yana faɗin baƙaƙen maganganu ga usman allah in ƙara masa yadda ai mun ji an faɗa an ce mahaifinka usman wannan aliyu yana faɗin baƙaƙen maganganu wato ga usman faƙala kai tsaye muhammad ibn al-hanafiya sai ya ce ma sabbahu ya ce da ɗai mahaifina aliyu bai taɓa zagin usman bai taɓa aibanta shi ba shine sai yake cewa in har akwai wata rana da shi aliyu zai iya faɗin wata baƙar magana ko zagi ga usman ya ce to da ranar da na zo masa da wannan takarda na dawo da ita daga gun usman ya ce da a ran nan da ya faɗi bakan magana gare shi inda a ce zai faɗa shine kenan anan yake cewa laukana aliyun radiyallahu anhu zakiran usmana radiyallahu anhu zakarahu yawma ja'ahu nasun fasha kau su'ata usman yace inda a ce mahaifina aliyu Allah ya kara masa yadda ya zamanto mai ambata Usman ne da wani abu na bakar magana ko zagi ya ce to da ranar da wasu jama'a da suka zo masa shi aliyu Allah ya kara masa yadda suka kawo kukan wato su ne ma'aikata na Usman wanda ya wakilta su game da al'amarin zakka su ne ake kira su'a jam'i ne na sa'i wanda shugaba yake wakilta su game da karɓo dukiyar zakka daga hannun mawadata kuma yakan wakilta su game da sarrafa ta inda ya dace a sarrafa to jama'a suka kawo kukan waɗannan ma'aikata na aliyu allah ya ƙara masa yadda gun wato wannan ma'aikata na usman gun aliyu allah ya ƙara masa yadda aliyu sai ya ce da ɗanshi muhammad ibn al-hanafiya ya ce izhab ila usman je ka gun usman allah ya kara masa yadda da wannan takadda fa akhbirhu ka bashi labari annaha sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan takadda abinda ta kunsa bayani ne ne yadda ake da zakka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi takadda ce a rubuce bayani daki daki ga yadda ake sarrafa dukiyar zakka takardar tana ajiye abun aliyu maza Allah ne ya sa aka rubuta aka yi wannan bayani shi aliyu ya ba ɗan shi ya ce kai masa shi ne ya ce kuma in ka je ka faɗa masa famur su'ata ka ya amalu biha ka ce ya kai kalifa ka umarci ma'aikatanka su yi aiki da abin da wannan takarda ta kunsa kamar yadda maza Allah ya umarni fa'ataituhu biha Muhammad ibn al-Hanafiya yace na dauki wannan takarda na jima Usman Allah ya kara masa yadda da ita nace masa gaya mahaifina Aliyu ya aiko ni da wannan takarda yace kuma ka umarci ma'aikatanka su yi aiki da abin da ta kunsa Usman Allah ya kara masa yadda sai yace da Muhammad agni agni ha anna yace kyale mu da wannan takarda ma'ana rabu da mu a nan usman allah ya kara masa yadda kamar yadda malamai suka faɗa tuntuni usman yana da ilimi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda ya dace a sarrafa dukiyar zakka don haka ba sai ya karɓa ya karanta ba an gane ko? shi ya sa a nan ya ce agni ha anna ma'ana rabu da mu game da wannan takarda mun wadatu da ita fa'ataitu biha aliyan muhammad yake cewa sai na dawo gun mahaifina aliyu allah ya kara masa yadda da wannan takarda fa akhbartuhu na bashi labarin cewa ga abin da usman ya faɗa mu fa qala sai ya ce ba'aha haifu akastaha tunda haka ya faɗa mai data ajiye ta inda ka ɗauka mai data ka kai ta inda ka wannan mai data inda ka ɗauko ta to shi ne ya ce inda a ce akwai wata rana da shi aliyu zai iya faɗin wata bakar magana ko zagi ga usman ya ce to da ya faɗa a ran da na dawo masa da wannan takarda da usman ya ce a gani ha a gani ha anna to kaga duk abin da rafiba 'yan shi'a suke faɗa game da cewa ai babu ga maciji babu zuttuwa tsakanin aliyu da usman haka tsakanin shi da umar da abubakar dukkan su raki ne wanda suka kirkira suke fada waɗannan magabatan kwarai sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗannan khalifofi guda hudu tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya ‘yan uwan juna ne masu ƙaunar juna masu tausayin juna masu taimaka ma juna duk wani sabani ma da za a samu tsakankaninsu to bai kai ta da jijiyoyin wuya da juya ma baya juna ba wani wanda a cikinsu yake faɗin bakar magana ga ɗan uwan shi ko ya aibanta shi junansu yana girmama juna kuma junansu ya amince ma juna kowa ya tabbatar da cewa maganar son zuciya bata taso ba kowa fama ne yake ya dace ma gaskiya in ma har sun samu wani sabani to akan dace ma gaskiya ne ba wani sabani bane na son zuciya da ra'ayi to don haka a nan wannan yana ƙara tabbatar mana in har kaji an yi wata magana ga wani maganar da bata dace ba to ya kamata shi wannan mai magana ka taka masa birki kuma ka fito fili ka gaya masa hakikanin gaskiya kamar yadda a nan aka ce to ai mun ji mahaifinka wai yana zagin usman ya ce ya ce wallahi da ɗaya bai taɓa zagin usman bai taɓa gaya masa wata bakar magana in har akwai wata rana da zai iya faɗa masa bakar magana ko ya aibanta shi to a radda na dawo masa da wannan takarda da a ran nan ne zai iya faɗa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة رضي الله عنها وشكت إليه الطهن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي قال أخبرني الحكم أنه قال سمعت بن أبي ليلى هو عبد الرحمن أنه قال أخبرنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحام ما تطهنه فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمه على صدري فقال ala adullukum ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumani idza akadtuma mabaji'akuma fakabbir Allah arba'an wa thalathin wa hamada thalathan wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin fa inna dhalika khairul lakuma mimma sa'altumah malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na cewa kumsin ganima ko kuma babi ne wanda yake tabbatar da wannan dalili na cewa kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima ya keɓanta ne linawa ibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal masaki abubuwa waɗanda suke na musibu da kunci na rayuwa wanda ke samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a waɗanda suke talakawa mabukata lafazin nawa'ib jam'i ne na na'iba na'iba abinda ke samun bawa na kunci yau da gobe kenan shine ake kira musibin zamani idan ka ji sun ce na wa'ibud dahar musibu waɗanda suke na zamani irin abubuwa da sukan faru na kuncin rayuwa yau da gobe tana cikin wani lamari sai wani lamari ya taso wanda kuma dole ne sai an yi to shine nan malam yayi babi na musamman cewa wannan humsi na ganima ɗaya daga cikin kashi biyar na ganima to ya takaita ne ga duk abubuwan da ke samu mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama na yau da gobe da kuma talakawa waɗanda suke miskinai wanda karmu manta bayani ya gabata in aka haɗa dukiyar ganima gaba ɗaya farko akan kasa ta kashi biyar wannan kashi ɗaya akan ware shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir to sannan wannan kashi hudu da suka rage kuma sune ake raba ma mayaka shine sai ya ce wa isarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ahalar suffa wato da bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fifita talakawa waɗanda ake kiransu ahalus suffa ka kiraye su ahalus suffa ko ashabus suffa in aka ce asuffa ita ce rumfa kamar yadda wato akwai wata babbar rumfa wadda take gaban masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda mafaka ce ta almuhajirun waɗanda suke alfukara talakawa waɗanda suka kauro madina wanda ba su da gidaje ba su da masauki ba su da wata dukiya ta kasuwanci da sauransu wanda mabukata ne to galibinsu sukan tare a wannan rumfa ta jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke yabo da jinjinawa a kansu yake faɗa lil fuqara'i wannan da yake faɗa yake cewa lil fuqara'i allazina can cikin للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تاركهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا كما أتن cikin wannan yake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim to waɗannan su ne ake kiransu ahlus suffa ahlus suffa wanda wani lokaci adadinsu yakan karu wani lokaci kuma ya dan ja da baya abu huraira allah ya kara masa yadda yakan ya faɗa a cikin hadisi sahihi ya ce wani lokaci mutum saba'in zuwa tamanin ya ce haka suke kasancewa wata rana su karu wata rana kuma su ragu to shine yace da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fifita waɗannan mabukata waɗanda ake kiransu ahalin suffa wanda sufiya suke kai wato dangane zuwa gare su cewa wai tushen sufiyanci daga ahalin suffa ne to su kuma sufiya sun yi hannun riga da ahalin suffa ahalin suffa ba ci ma zaune ba ne ba nauyi ba ne akan jama'a tare da talaucin da suke tare da shi amma ba su meke kafa suka dora ɗaya kan ɗaya su ne suke zuwa su yi itace su kawo gari su saida kuma su ne waɗanda suke ciku ruwa suke jido ruwa su cika gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne suka dukufa akan neman ilimi koyan alkur'ani da duk abin da ya zo daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne waɗanda suke masu rayar da daren su game da bauta ma ubangijinsu subhanahu wa ta'ala to shine sai ce wal aramil wato da waɗanda suke talakawa lafazin aramil jam'i ne na armala in aka ce armala asali macen da mijinta Allah ya masa rasuwa sai dai larabawa kuma sun faɗaɗa duk wanda ba ta da miji ba zaura ita ce ake kira armala wanda kenan ta ta kaɗaita game da wanda zai ɗauki nauyinta wanda tana buƙatar taimako da agaji su ne ake kira al'aramil shi ne abu ɗalib a cikin wata lamiyarsa da yake yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa abi yabu yake cewa wa abu yabu yustasqal gamamu bi wajhihi simadul yatama ismatul lil aramil ashahid ismatul lil aramil wato manzan Allah mafaka ne ga mata waɗanda suke bazawarai mabukata sai ya ce hina sa'alatu fadimatu lokacin da diyarsa fadima ta zo ta roƙe shi wata bukata manzan Allah ya nuna mata cewa ba zai zaɓe ta ya fifita ta akan waɗannan talakawa ahalin sufa da waɗannan bazaurai maza Allah ya ce ba zai fifita ta a kansu lokacin da washakat ilaihi bahana warraha ta kai masa kukan wato kanta kantar hannunta saboda nika da take yi nikan gari idan aka ce arraha shine dutsen nika dutsen nika wanda dutse ne ake sassakewa sai a gyara shi idan aka gyara shi sannan kuma sai a yi dan magurji a yi wani dutse wanda in aka zuba tsaba akan dutsen sannan da wannan ake gurzawa da shi ne shi ne tahuna wadda take ta nikan garin tuwo a wancan lokaci ko a nan ma ba da lokaci ba wanda yake mai tsawo kafin tahunar sirhi ta zo da ta nika wannan duk gidaje za ka samu dutsen nika da shi ake nika hatsi ake nika dukkan wani gari to shi ne ta kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kukan yadda hannunta ya yi kanta saboda nikan gari da take an yi kudi maha minas sabi manzan Allah ya ba ta khadimi daga cikin waɗannan ribatattun bayi da aka zo da su ta samu labarin an samu ribatattun bayi an zo da su sai ta zabura ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bashi labarin ga yanda yanayin ta yake ciki hannunta yayi kanta saboda nikan gari a taimaka mata a bata wani bawa kenan ya ringa mata hidima ya ringa mata wannan nika ya dauke mata dawainiya fa wakala ha ila Allah manzon Allah sai ya wato wakilta lamarinta zuwa ga Allah ma'ana ta koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shine yace fa wakalaha ila Allah ma'ana ya miƙa lamarinta zuwa ga ubangiji ya nuna mata cewa ga abin da yafi dacewa wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da duk da cewa mu karanta hadisin tukwa shine nan malai sai ya zo mana da hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla yake faɗa yake cewa Aliyu ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya ba shi labarin anna fadimata alaiha salam lalle fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ishtakat ma talqa min raha mimma tatahanuhu wato ta kai kukan abin da take haduwa da shi na wahala game da dutsen nika mimma tatahanuhu a sababin abin da take nikawa hannunta yayi kanta fa balagaha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي labari ya cin mata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da wasu ribatattun bayi an zo masa da wasu ribatattun bayi fa'atathu tas'aluhu khadiman ta tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nihin ta roƙe shi wani khadimi wanda zai rage mata wannan ɗawainiya falamtuwa fi kuku ba ta yi dace game da haduwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana ta je ta kai kuka ta roƙi cewa a taimaka mata to amma da ta je ba ta same shi ba a wannan gaba ya kamata mu fahimci wani darasi na musamman shine mace mumina haƙƙi ne na ta ringa ma mijinta hidima abin da ya shafi dafa abinci da sauran dukkan wata ɗawainiya wanda yake na gida maganar cewa ita asali mace kawai an yi ta ne ta wanke goma ta tsoma biyar duk wani aiki ba nata ba ne ba in ta yi taimaka maka ne ta yi in ba ta yi ba ba wani ba laifi gare ta wannan ba da asali kuma in dai takamar daraja kike da matsayi to ga dai wannan fadima ce diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a duk waɗanda suke makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda manzon Allah ya fi ji ya fi kauna sama da fadima a duk wasu wanda suke kusa da shi ba wanda ya kai matsayin fadima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa a hadisi da ya gabata cewa fadimatu minni balma a wani hadisi caye matsayin wata tsoka ce daga cikin bangaren jikina to amma gaya hannunta ya yi kanta saboda nikan gari wanda maganar nika yau an wuce da shi sai ka sami gidan da a wata shida ma ba a kai nika ba abincin duka ya koma cikin kwali da sauransu cikin minti talatin an sarrafa abincin da za a ci to ka ɗauka a wancan lokaci sai an yi sussuka fa a zo a nika a gurza shi minti nawa za a ɗauka akan nika garin sannan a je a nemi icci a nemi ruwan da za a dafa a sarrafa abincin awa nawa za a ɗauka kafin abinci ya sarrafa ka ɗauka yanzu misali kamar a cikin ƙauyuka a je a sussuka a je a yi ruwa a zo a yi icce sannan a zo a nika garin sannan kuma a yi famar dafa shi a kaɗan a ɗauki awa uku ko sama da haka to su ko galibi a yau matan birni kai abinci in ya jima ne in ya daɗe ne ya ɗauki awa guda kuma ana zaune ana danne-dannen waya da sauransu to gashi dai a nan ita fadima kanta hannunta yi saboda nukan gari da take na abincin da za a dafa kuma ga ya hadisi ne ya gabata asma'u diyar abubakar Allah ya kara mata yadda diyar abubakar matar zubair kuma uwa ga abdullahi ibn zubair mijinta sahabi babanta sahabi ɗanta sahabi ita take share turken doki na zubair ibn al-awwam kashin dokin da duk wani kwaikwayo da menene ta zuba a cikin zakumi ta ɗauka a kanta sai ta yi nisa ta huta bayan gari ta ce ta zuda shara ce take kaiwa ta zuda to haka in ka koma mazan matan jiya matan sahabbai ba dare ba rana suna cikin hidimar mazajensu wanda wannan kuma shine haƙƙi wanda yake kansu to in har mace ba ta yi girki ba ba ta yi sauran abubuwa menene za ta ma mijinta wanda yake na kyautatawa to shine dai a nan kenan mun fa'idanci cewa haƙƙi ne na namiji akan mata mata ma'ana yi masa hidima yana daga cikin yi masa hidima kenan shine girkin abinci to da labari ya cin mata cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ribatattun bayi ta je gunsa domin ta roƙe shi ya bata wani khadimi wanda zai ringa kama mata aikace-aikace falamtuwa fiku wato bata yi dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida ma'ana bata same shi ba fa zakarat li Aisha sai ta bar ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon cewa in ya zo ta faɗa masa fa ja'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida fa zakarat zalika Aisha lahu aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ambata masa wato bukatar yarsa fatima cewa ta zo kuma ga abin da take da bukatar a bata fa'atana fatima Allah ya kara mata yadda take fada take cewa fa'atana ta ce sai manzon Allah ya zo mana kai tsaye ni da mai gidana aliyu wa kada a katsina mabaji ana ta ce tuntuni mun kama gunkwanci kenan da ya dawo gida da dare da aisha ta bashi labari ta faɗa masa ta ce fatima ta zo kuma ga bukatar da ta zo da ita maza Allah kai tsaye sai ya tashi sai ya tafi gidan diyar shi fatima wanda wannan yana fa'idantar da mu halaccin mutum ya je gidan diyar shi ba laifi ba ne ba duk da cewa al'ada tana kyamar wannan abu duk da cewa kuma shi lalle abu in dai bai saba ma shari'a ba laifi ba ne sai dai naka yadda kafa yau da gobe kullum kana gidan sirkinka to wannan bai dace ba amma in har wata bukata ta kama naka je to wannan ba laifi ba ne ba shi ne a nan wato fadima take cewa wa kada a kazina mabaji ana tuntuni mun kama gunkwanci wa zahabna li naquma lokacin da manzon Allah ya iso Fadima ta ce sai muka yi famar mu tashi mu zauna mu tashi mu tsaya fa kala sai manzon Allah ya ce da mu ala makani kuma ku da zinci gun ku kar ku tashi kenan ala makani kuma ku da zinci gun ku Fadima Allah ya kara mata yadda ta ce hatta wajattu bar da qadamihi ala sadari ta ce sai da naji wato sanyin diddigen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan kirjina ma'ana manzan Allah ya ɗora kafash a kan kirjin fadima yana nihi cewa kar su tashi suna famar za su tashi sai ya ɗora kafash a kan kirjinta cewa alama kani kuma ku ci gaba da kwanci faƙala sai manzan Allah ya ce da su ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumani shin yanzu ba zan nuna muku fiye da abin da kuka roƙe ni wannan ya nuna mana ita fadima kafin ta je ta roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai kukanta sai da ta shawarci mai gidanta Ali kenan da miyan shi da miyanta ne aka nemi wannan bukata shi dan haka manzon Allah ya ce ala adullukuma shin yanzu ba zan nuna muku ala khairi ga wani abu wanda yake fiyayye mimma sa'altumani sama da abin da kuka roke ni manzan aliyu Allah in kara masa yadda a wata riwaya ya ce kwarai ya manzan Allah muna da bukatar ka nuna mana abin da ya fi alkhairi akan abin da muka nema manzan Allah sai ya ce da su idza akastuma mabashi akuma idan kun kama gun kwancinku kenan lokacin da ka hau shimfiɗa iya abin da ya rage maka shine bacci ka gama duk wani kai kawanka ka hau kan shimfiɗa abin da ya rage maka bacci manzo Allah ya ce fakabbir Allah arba'an wa salasina ku yi kabbara talatin da hudu ma'ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu wa hamada salatan wa salasina kuma ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku wasabbiha talatan wa talatina kuma ku yi tasbihi subhanallah subhanallah 33 fa inna zalika khairul lakuma mimma sa'altumahu mazan Allah ya ce hakan shine yafi muku alkhairi sama da abinda game da abinda kuka roka game da abinda kuka roka wannan yana daga cikin zikiri wanda yake na kwanci idan mutum ya zo kwanci kenan kabbara 34 alhamdulillahi 34 subhanallahi 34 kuma gabatarwa ko jinkirtarwa wannan baya cutarwa game da wannan zikiri kana iya fara subhanallah kai 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 an gane ko irin waɗannan kamar yadda a hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake bayani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai yake cewa kalimomi ne la yadurruka ai bi ayyihima bada'ata au kama qala yace baya cutar da kai da koma wanne ka fara to amma in so samu ne sai ka bi kamar yadda ya zo a cikin lafazin hadisi kenan kabbara 34 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wannan subhanallahi 33 kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya aliyu Allah ya kara masa yadda yake ba da labarin cewa da muka lazinci wannan zikiri wallahi sai muka shiga cikin wata rayuwa wadda take daddada duk wani kunci Allah ya yi mana to wannan shine iya abin da ya zo a sunna kuma ita ce iza wa karra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ba maganar cewa in ka zo gun kwanci ka karanta izawaka to duk wanda yake karanta izawaka in ya zo gun kwanci wato talauci yakan kaurace ma wannan gida wannan shine sirrin talauci da duk wani kunci ya kaurace ma gida yin wannan zikiri idan mutum ya zo kwanci don haka kenan a nan shine da malam yake faɗa a tarjamar baban sai ya ce fa wakala ha ilallahi ya miƙa lamarinta zuwa ga ubangiji maza Allah ya nuna mata ga fiye da abin da kika nema kenan wannan zikiri in dai har kulla zunce shi to insha Allah za ku samu jin daɗi wato na rayuwa ma'ana duk wani kunci Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye mu don haka wannan yana daga cikin zikiri wanda yake mafi mahimmanci wanda ya kamata a ce mutum ya lazumta abin kwancinsa. kenan lokacin da ka haushin huda kawai iya abin da ya rage maka kwanci to a wannan lokaci za ka yi wannan zikiri don haka a nan wato malam ya zo da wannan hadisi kamar yadda wannan yana tabbatar da cewa shi wannan humusi na ganima kenan haƙƙi ne ga shi shugaba kamar yadda anan shine zai tsaya yayi nazari ya ga ina ne ya dace kenan ya sarrafa shi kuma wannan yana nuna mana tsantsar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai gaya wannan diyar shi kuma ga halin da take ciki na kunci to ga wasu talakawa waɗanda suke mabukata manzon Allah ya nuna cewa ba zai fifita ta ba akan waɗannan mabukata ga waɗanda sun fi ta bukata wanda su ya kamata a ce an taimaka ma kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya ce ba zan baki ba wannan bayi sayar da su zan yi kuɗin da na karɓa manzon Allah ya ce zan ciyar da waɗannan mabukata kuma shine dalilin da malamai suka ce a nan su waɗannan duka waɗanda suke da Allah ya zana wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lizil qurba har zuwa ƙarshen ayar kasancewar anan wato su kansu waɗanda suke dangi waɗanda suke na kusa ba farilla bane ba na cewa dole a cikin wannan khumsi sai an ɗauka an ba su anan kenan shugaba shine zai tsaya yayi nazari ya gani duk da cewa akwai ihtimala cikin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba ita fadima domin in an kasa a cikin haƙƙinsu na ma'abuta kusacin a cikin humusin bi kai ba a ce an ba ta ba ba shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai ba ta ba kuma shine anan malamai suka ce ya kamata mutum ya yi kokarin shiryar da iyalinsa wato akan cewa su lazinci dangana da duk wani abu wanda ya samu kenan bakin iya abin da ya samu na rayuwa kar mutum kenan ya ringa harin wani abu wanda ba shi da shi kenan ya zamanto mutum yana da kankantawa game da lamarin duniya da kyamarta dan abin da Allah ya hore maka ka wadatu da shi kamar yadda anan manzon Allah ya nuna mata cewa ga iya abin da zai nuna mata abin da ya fi alkhairi gama abin da ta roƙa kenan ta ci gaba da haƙuri akan yadda take babu ƙaunin lahi ta'ala fa'anna lillahi kumusahu wa lirrasul ya'ani lirrasuli kasma zalik wa ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama ana ƙasimun wa khazin wallahu yu'ubi قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن سليمان هو هو الأعمش ومنصور هو ابن المؤتمر وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا قال شعبة في حديث منصور قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على أنكي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جئلت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بئست قاسما أقسم بينكم وقال أمر أخبرنا شعبة أن قتادة أنه قال سمعت سالما عن جابر رضي الله عنه أنه قال أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال حدثنا محمد بن يوسف هو البريابي قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال ولد لي رجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا نلئمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ولا ننئمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري هو ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكره في الدين والله المؤتي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال أنا عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضأ حيث أمرت قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli cewa in aka tattara ganima ta yaƙi farko za a kasa ta kashi biyar ɗaya daga cikin biyar ɗin wato na Allah ne da manzansa don haka allamu a nan wato da wasu daga cikin mafi yawan malamai sun ɗauke ta akan cewa wato haƙƙi ne na Allah da manzansa ma'ana mallaka ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nashi ne shi kanshi kenan in aka kasa wato ganima kashi biyar kenan in aka ware wannan kashi ɗaya to wannan mulki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nashi ne allamu anan a cikin da wanda ya ce lillahi suka ce wannan littabarruk ne amma gaba ɗayan wannan kumusi ya kasance mallaka ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi zai yi yadda ya ga dama da shi ya ba wanda ya ga dama ko ya rike gaba ɗaya shi ne to amma tare da cewa a nan abin da shi al'imamu bukhari ya zaɓa daga cikin maganganun malamai shine ya ce ya anilin rasuli kasma zalik ma'ana kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima wannan kenan abu ne wanda Allah ya keɓance ga manzansa ma'ana shi zai raba kenan wannan ba kenan nashi ba ne ba nashi na kanshi mallakar shi a'a abinda Allah ya jibinta masa Allah mu'anan da aka jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa kenan shi aka dora ma nauyin kenan kasa wannan humsi ga wanda suka dace a ba shi ne ya ce ya anilin rasuli kasma zalim da ya ce fa'anna lillahi khumsahu kenan ba na shi ba ne mallakar shi a a shi ne zai raba shi kenan ya ga ina ya dace ya sa in ya sarrafa shi ga amfanin kanshi to wannan ya yi daidai kenan hakanan maslahar ta bada kamar yadda hadisi ya gabata in aka samu ganima ta yaƙi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa galibi wannan kuma yana kasancewa ne a cikin alfai wanda manzan Allah yakan ware ma iyalinsa abinci wanda yake na shekara kowace mata manzan Allah yakan bata kamar yadda waɗannan gonakai da yahudawan banu nadir da banu kainuka da wasu gonakai waɗanda aka samu a kaibar duk amfanin da aka samu manzan Allah yakan fitar da abincin shekara ga kowace mata daga cikin matansa abin da ya rage ko manzan Allah yakan sarrafa shi ga mabukata da kuma sayan makamai waɗanda suke na yaƙi shi ne anan ya ce ya anilin rasuli kasma zari da ya ce fa anna lillahi kumu sahu walin rasuli kenan na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karkasa wannan kumusi na ganima kenan ya ga waɗanda suka dace ya ba shi ne abin da ake ne shi ne anan sai malam ya zo da hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ya ce inna ma ana kasin wa khazin kusan da cewa ni dai wato mai rabo ne kuma mai taskancewa ne kenan ni ma gazine ne ajiya ne ni mai rabo ne kuma mai ajiyewa wallahu wallahu yu'di ubangiji ta'ala shi yake bayarwa matsayina in aji kuma in raba amma bayarwa wannan abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala don haka in ka ga ka samu Allah ne ya baka in ka rasa Allah ne ya baka kar ka zarge ni ni ba mai bayarwa ba ne Allah shine mai bayarwa don haka ya yawaita a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la mu'diya limama na'ata sai Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'diya limama na'ata ya Allah babu wani mai hanawa ga wanda kai nihin ba kuma babu wanda ya isa ya ba ga wanda kai nihin hanawa kamar yadda yake faɗa ma ya fita hillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di to shine anan yace inna ma ana qasim kusan da cewa kadai ni dai mai rabo ne wa khazib kuma ni mai taskancewa ne ma'ana mai ajewa ne sai ya ce wallahu yu'di ubangiji ta'ala shi ke bayarwa to shine malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake faɗa yake cewa wuli da li rajulin minna min al-ansari gulam wani mutum daga cikin mu mutanen Madina an haifa masa da fa arada an yusammiyahu Muhammadan sai yayi nihin ya sanya ma dan sunan Muhammad qala shu'ba shuba sai shi ya faɗa fi hadisi mansur wato a riwaya ta mansur an gane ko a riwaya da yi daga malaminsa mansur ibn al-mu'tamir sai ya ce innal ansariya qala ya ce lalle shi wannan mutumin madina wanda aka haifa masa ɗa ya faɗa yake cewa hamaltuhu ala unuki na ɗauki ɗan nawa akan wuya fa'ataitu bihin nabiya sallallahu alaihi wasallam na je da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a wannan riwaya kenan ya yi nihin ya sa ma ɗan suna Muhammad sai ya ce wa fi hadisi Sulaiman a cikin hadisin Sulaiman shine al'amash ibn Mihran wuli da lahu gulamun shi wannan mutumin Madina an haifa masa ɗa fa'ara da an yi Muhammadan ya yi nihin ya sa ma ɗan suna Muhammad. Ƙala sai yake faɗa lokacin nan su mutanen Madina sai suka ce masa to shi ne a nan ya je kai kuka ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa masa sai manzan Allah ya ce da su sammu bismi manzan Allah ya ce sanya ma ‘ya'yanku sunana an gane ko sammu bismi ku sanya ma ‘ya'yanku sunana’ amma wala ta kan naubi kunyati maza Allah ya ce kar kuma kanku kinaya wato da alkunyata alkunyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abul qasim abul qasim amma kana iya sa ma ɗanka suna muhammad kenan yanzu a maka kinaya sai a ce maka abu muhammad amma kinaya manzan Allah ya ce kar kuma kanku kinaya bi kunyati da alkunyata kenan kar kuma kanku kinaya da abul qasim sai ya ce fa inna fa inni inna ma ju'iltu qasiman aqsimu bainakum ku san da cewa kadai ni an sanya ni ne matsayin mai rabo nake dan nayi rabo tsakaninku an gane ko duk abin da ya shigo ni ba mallaka ta bane matsayin mai ajiya ne kuma mai rabo ne Allah ya sanya ni ne a matsayin mai rabawa tsakaninku wa qala husayn husayn ya faɗa a riwayarsa bu'istu qasima na aqsimu bainakum manzon Allah ya ce kusan da cewa kadai an aiko ni ne a matsayin mai rabo dan nayi rabo tsakaninku wa qala amr amr ibn dinar amr yake faɗa a riwaya sai yace akbarana shu'ba an qatada qala sai yace sami'tu saliman naji salim yana faɗa daga jabir arada an yusammiya hul qasima wato shi wannan mutumin madina yayi nihin ya sanya ma ɗansa suna alqasim فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي manzan Allah sai ya ce ku ambaci ‘ya'yanku da sunana ma'ana ku sanya musu sunana wala ta kan nau bi kunyati amma wala taktanau bi kunyati manzan Allah ya ce kar kuma kanku alkunya wato da alkunyata a nan an samu saɓani a kan shi shu'uba an gane ku tunda a riwayoyi biyu da suka gabata hadisin wannan katada ya ce cayi fa'ara da an yi samiyahu muhammadan a riwaya ta mansur sai ya ce wato yawa sannan a riwaya ta wannan suleiman ibn mihran sai ya ce fa'ara da an yi samiyahu muhammadan amma riwaya wannan kuma ta amur sai yake cewa fa'ara da an yi samiyahu alkasima ya yi nihin ya sa ma ɗan shi alkasim manzo Allah ya ce a ku sanya ma ‘ya'yanku sunana amma kar kuma kanku alkunyata don haka sai malam ya zo da wannan hadisi na biyu wanda yake tabbake rinjayar da cewa lalle shi wannan ya yi nihin ya sa ma ɗansa ne suna alkasim ba muhammad ba kamar yadda ya zo da hadisin salim ibn abil ja'ad daga jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa wuli da li rajulin minna gulamu wani mutum daga cikin mu mu mutanen madina an haifa masa da fasammahu alqasima sai ya sanya masa suna alqasim kamar yadda wacce riwaya kenan ta amr daga shu'ba yace arada an yusammiya alqasima kenan a wannan riwaya ma sai yace fasammahu alqasima ya sanya ma dan suna alqasim faƙalat ansar mutanen madina sai suka ce masa lana kanika abal qasim yau dan ka sa ma ɗanka suna alƙasim ba yadda za a yi mu maka kinaya mu rinka ce maka abul qasim wala nuni'imuka ainan suka ce kuma ba za mu faranta maka idanu mu ringa ce maka abul qasim ka ringa jin daɗi ma'ana ba za mu ringa girmama ka ba dan kama kanka wannan sai ce ba za mu yi ba fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam me za a yi sai ya je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wuli da li gulamun an haifa mun ɗa fasan maitu da kasima kuma na sanya masa suna alkasi faƙalatil ansar jama'ar mutanen madina suka ce da ni la na kanika abul qasim ba za mu maka kinaya da abul qasim wala nuni'imuka ainan kuma ba za mu faranta maka idanunka ka ringa jin daɗi muna ce maka abul qasim ba za mu yi ba fa qala an sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sai ya ce da shi ahsanatil ansar yace tabbas ko mutanen Madina sun kyautata sun yi daidai akan abin da suka ma maza Allah yace fa san mu bismi maza Allah yace ku sanya ma ƴaƴanku sunana wala ta kan nau'i kunyati amma kar kuma kanku alkunyata fa inna ma ana qasim maza Allah ya ce kusan da cewa kadai ni dai mai rabo ne to dan haka malamai suka ce yi ma kai kinaya da kinayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya takaita hanin ya takaita ne lokacin manzon Allah yana raye lokacin yana raye dan kar a samu wato wata shubha amma bayan komawar shi zuwa ga ubangiji ba laifi ba ne in kana da ɗa alkasin kama kanka kinaya abul kasim to shi ne ya ce wa lata kan nau'i kunyati fa inna ma ana kasim maza Allah ya ce kusan da cewa kaɗai ni dai mai rabo ne sannan malam ya zo da kaga a takaice dai wannan yana nuna mana duk abin da ya zamanto na kumsi na ganimar yaki to manzon Allah Allah ya sanya shi a matsayin mai rabo ne ya ga waye ya ce a ba wane ne ya kamata a ba in aka baka Allah ne ya baka ba wani zabi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ayin shi ga cewa kai ya dace a ba a in dai aka baka to Allah subhanahu wata'ala ne ya baka kuma in ba a baka ba karka damu Allah ne bai kasa da kai ba sannan sai malam ya zo da hadisi na biyu a babin ko mu ce na uku hadisin muawiya Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nihin alkhairi da shi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira ya faqihu fiddi ubangiji ta'ala sai ya fahimtar da shi game da addini wanda wannan yana nuna mana fadala ta ilimi duk wanda Allah ya hore shi akan neman ilimin addini to duk wani alkhairi na duniya da lahira Allah ya hada masa saboda alkhairin duniya da lahira gaba ɗayan shi yana karkashin neman ilimi na addini shine yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nihin alkhairi da shi yufaqihu fi din Allah yakan fahimtar da shi game da addini ma'ana ya hore shi akan hanya ta neman fahimtar addini sai ya ce wallahul mu'udi Allah shine ke bayarwa shine mai bayarwa wa ana alqasim maza Allah ya ce matsayina ni mai rabo ne in ka samu Allah ne ya baka in baka samu ba to Allah ne bai nuface ka ba da samu ni iya mai rabo ne kenan kar wani ya ga cewa na bashi ne kawai dan wani ra'ayi na waya mun daidai ko kuma na hana shi ya ga cewa don saboda wani abu ne a wallahu al-mu'di wa ana al-qasim sai yace wala tazalu hadhihi al-ummatu zahirina maza Allah yace wannan al'umma ba za ta gushe ba wato matsayin tana da rinjaye alamar khalafahum ga duk wanda ya saba musu ita wannan al'umma ta musulmi waɗanda suke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ba za su gushe ba har zuwa kiyama zahirina alaman khalafahum suke da rinjaye wato akan duk wanda ya saba musu hatta ya tiya amurullahi maza Allah ya ce har sai an kai lokacin da lamarin Allah ya zo shine alkiyama wa hum zahiruna kuma halin suna da rijaye kenan koda an samu galaba akan jama'a ta musulmi to kar ku tsammaci cewa wannan galaba za ta dore wata jarrabawa ce ta ubangiji musulmi can farko su suke da rinjaye su ne na Allah kuma haka har zuwa kiyama na Allah su suke da rinjaye akan duk wanda ya saba musu shine yace hatta ya atiya amrullahi wa hum zahirun har sai al'amarin Allah ya zo shine alkiyama kuma suna da rinjaye akan duk wanda ya saba musu da haka a wata riwaya manzo Allah yake cewa la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum duk wanda yake musu makalkashiya yake musu sabula yake musu zagon ƙasa ko wanda ya hannun riga da su maza Allah ya ce ba zai cutar da su ba suke da rinjaye akan duk wanda ya saba musu har sai an dangana har sai an dangana da alkiyama wannan kenan ana nihi jama'a waɗanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ake kira abba'ifatul mansura abba'ifatul mansura sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u'dikum wala amna'ukum manzon Allah ya ce ba ni ba nake baku kuma ba ni ba nake hana ku kenan kar wanda ya zarge ni ma'u'dikum wala amna'ukum ba ni ba nake baku ba ni ba nake hana ku inna ma ana kasim kusan da cewa iya matsayina ni mai rabo ne a ba'u haisu umirtu ina saka dukiya a iya inda aka ce na saka kenan duk wanda ya gana bashi to Allah ne yasa na bashi a ba'u haisu umirtu ina aza dukiya a inda aka ci inda aka umarce ni kenan inda aka ce in bada kenan iya matsayina mai rabo ne wannan duka yana nuna mana wannan khumsi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rabawa lalle anan Allah ya wakilta shi ne a matsayin mai rabo kenan ba mallakar shi bane kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka kenan in ma ga kanshi manzon Allah ya sarrafa to umarni ne na Allah subhanahu wataala in ma kuma wasu ya raba ma shi bai dauko mai ba umarni ne na Allah subhanahu wataala don haka malamai suka ce har yau kenan duk wanda yake jagora na musulmi wannan kumusi daga cikin dukiya ta ganimar yaƙi kenan a matsayin wakili ne na Allah kawai iya mai rabo ne aka saka shi ya tsaya ya nazari ya ga inda ya dace a sarrafa wannan kumusi ba mallakar shi bane ba ya kawo ya tare sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin khawla bintu qais al-ansariya Allah ya kara mata yadda take faɗa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya kulu take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana faɗa wato yana cewa inna rijalan yatakhawwaruna fi malillahi bighairi haqqin lalle wasu mazaje ko kuma lalle wasu mutane za su ringa kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da wani haƙƙi ba in aka ce dukiyar Allah dukiyar jama'a dukiyar musulmi kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba kai a matsayin shugaba da aka damƙa maka dukiyar jama'a ka ɗau abin da bai dace ba ba haƙƙinka ba ko kuma ita dukiyar ka ringa saka ta inda bai dace ba ka ba wanda bai dace ba ko kuma ga waɗanda suke da haƙƙi ka hana su haƙƙinsu an gane ko shi ne kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba duk wanda aka shugabantar da shi akan jama'a to abin da aka ba shi na dukiyar jama'a kar ya sake ya ɗau wani abu wanda yake ba haƙƙin shi ba in dala za ka ɗauka a cikin dukiyar ƙasa ya zamanto haƙƙinka ne gaya wato ka'idar da ta ba da cewa shugaba yana da haƙƙi kaza a cikin dukiyar ƙasa yana da kaza haka in za ka ɗauka ka saka ta to ka tsaya ka ga inda ya dace ne a saka ko inda bai dace ba duk wanda za ka ɗauka ka ba to ka tsaya ka ga cewa ya dace yana da haƙƙin a bashi ko bai dace ba kuma duk wani wanda yake da haƙƙi kuma kar ka hana shi haƙƙin shi shine yace inna rijala lalle wasu mazaje ya takawwaru na fi malillahi bi ghairi haƙƙin sukan kutsa a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba manzon Allah ya ce falahumun naru yawmal qiyama na gare su wuta ita suka cancanta a ranar kiyama akan wannan laifi don haka dukiyar al'umma amana ce kar ka ɗau wani abu sai in kana da haƙƙi a ciki abin da yake haƙƙinka ba laifi ba ka ɗauka amma duk abin da ba haƙƙinka ba to ka kame hannunka gaba da taɓa shi kuma dala ta ƙasa karka sake kasa ta inda bai dace ba a saka duk inda za ka saka dukiya ko mu ce duk inda za ka saka dala ta al'umma to ya zamanto akwai wani amfani nasu amfani na addini ko amfani na rayuwa kuma ya zamanto ya dace a saka kuma sannan duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan dukiyar karka tauye mishi haƙƙin shi ka ba shi haƙƙin shi duk wani wanda yake bai cancanta ba a bashi to kar ka ɗauka ka bashi don kana ganin cewa ai naka ne makusancinka ne ka ɗauka ka bashi ga ya dai a nan hadisi ya gabata fadima Allah ya ƙara mata yadda ta nema a bata mazan Allah ya hana ta duk kusacinta da shi duk ƙaunar da yake mata mazan Allah ya ki ɗauka ya bata saboda ga waɗanda suka fi ta bukata to duk wanda bai yi adalci akan wannan to ya cancanci wuta a ranar kiyama don haka kenan kai in aka wakilta ka akan dukiyar al'umma matsayi mai rabo ne iya inda ya dace a saka ka saka inda bai dace ba kuma kar ka saka shine ya sa malam ya zo da wannan hadisi a karkashin wannan babu kenan har zuwa kiyama wannan kumusi in ya zo hannun shugaba to ya tsaya ya nazari ya ga ina ne ya dace a saka shi domin dukiya ce ta jama'a nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك